Yanzu kam za a saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma daga masallacin Isiyaku Gwamna tare da Modubbo Isa Shango da alarammansa wanda Dr. Jamilu Isiyaku Gwamna ya ɗauki nauyin kawo muku.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين
نعم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين in wa muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya sake dawo da mu wannan majalisi inda muke karanta wasu ayoyi na alkur'ani mai girma inda yau muna rana ta takwas ga wata na ramadana hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama daidaita a tara ga watan hudu miladiyar annabi isa alaihi salam 2022 inda za mu tashi akan wannan aya da Allah subhanahu wata'ala ke cewa fakulu in ma zikra smullahi alaihi ita wannan aya suna da alaka da ayan da aka fito a baya wanda ake magana akan cewa kafirai ainihin suna yin tahaddi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'arsa akan cewa abinda Allah ya yanka yafi abinda ainihin a wani yanka ma'ana abinda ya mutu mushe a wurin suna ganin Allah ne kenan ya dauki ransa yafi akan wanda ya sa wuka ya yanka to game da wannan magana ne sai Allah subhanahu wataala yake cewa fakulu min ma zukira smullahi alaihi ku ci duk abin da aka kira sunan Allah aka yanka akai ai zubiha ala ismihi aka yanka akan sunan Allah subhanahu wataala duk abu mai rai da Allah subhanahu wataala ya ce a yanka aka ce bismillahi aka yanka shi da sunan Allah ba sunan gunki aka kira ba ba sunan ainihin a wani aka kira ba aka yanka da sunan Allah sai Allah subhanahu wataala to a ci wannan abincin a sannan kuma aka ce ko da mutum ya yi manta bismillahir rahmanir rahim a matsayinsa na musulmi to al muslimu yakfihi ismuhu sunansa ma kada ya isar masa in dai mantuwa yayi amma idan bai bismillah nan ba iktiyaran hak kawai da nufinsa ma'ana yana sane yake bismillah to wannan abun ainihin ba za a ci ba haka idan mutum ya yanka abin da ake cewa azzakatu yanka shine qat'ul hulqumi wal audazi a yanke makogoro da wannan jijiyoyin alwadajaini da suke gefe a yanke su wannan shi ake ce masa azzakatu ma'ana yanka idan mutum ya zo yanka sai ainihin saka wuka bai yanka wannan wurin ba ko kuma bai gama yanka wannan ba sai ya ɗage wannan wuka tasa aka ce haramun ne a ci wannan dabba ainihin da ya yanka da ya mata irin wannan yanka din amma ala tafsili akwai ma'ana tafsili menene tafsili shine na farko dai ya zama na cewa abin da ainihin ya sa ya daga wannan abin yankan nasa wannan wukan ya zama da cewa ya yi shi iktiyaran ne saboda idan iktiraran ne laruri ta sa ya daga wannan wukan sannan kuma kafin ya daga wannan wukan ya cika makasa wanda ko an batta dabban ba za ta rayu ba ko kuma bai cika makasa ba sannan da wuri ya sake dawo da wukan ya sake mayarwa ya duza ko kuma ba da wuri ya dawo ya duza ba to inda iktiraran laruri ne to duka wannan za a ci wannan yanka da ainihin ya yanka laruri shine kamar wukan ta fadi a hannunsa ta kubce ko kuma ya fara yanka ya ga tana wahala ya cire ya dan ƙara kaifa ya sake mayarwa wannan inda ya laruri ne to za a ci wannan dabbar tasa ko da ya cika makasa ko bai cika makasa ba inda ya laruri ne za a ci amma inda yake iktiyaran ne a bisa zabi har kawai yana cikin yanka dabba sai ya daga wukar da ya daga wukar kafin ya daga ya cika makasa in already ya cika makasa to ma'ana in iktiyaran ne kuma ya cika makasa to raja an kurbin au an budin nan kan za a ce kafin ya daga ma dabban ainihin ya riga da ya cika makasarta sai sake kuma dawo da wukan amma iktiyaran inda yake iktiyaran din kuma bisa zabin sai sake daga wukan idan ya zama na cewa a ainihin bai cika makasa ba in raja an kurbin da wuri ya sake dawo da wukan to wannan za a ce amma in sai da ya je gama ainihin galafirin sai sake dawo da wuka ya sake dorawa to wannan shine ba za a ci dabba ba shine wa irfa wa irfa azabihu yadahu ba da qad ibad audad kamar yadda mai risala yake fadi saboda haka akwai tafsiri akan wannan bayanin to saboda haka wannan shi ake ce masa yanka a musulunce sannan kuma ya daga cikin sharuɗan sa ya zama da cewa musulmi ne zai yi yankan sannan ya yi bismillah mustahabbi ne kuma ya fuskanta da ita wannan abu dabban da zai yanka ta kalli ainihin gabar sannan kuma ya ainihin gyara wukarsa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa wal hidda ahada kuma shafaratahu wal yurih zabihatahu mutun ya ainihin tanadi abin wukarsa ya kaifata don ya hutar da abin yankawansa malamai suka ce musulunci ya tanadi abu guda biyu a bangaren wannan yankan wanda fa'ida ne ga wannan yanka din na farko shine a da hadisin da manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa idza zabahatum fa ahsinu zabaha idan za ku yanka ku kyautata yanka ma'ana idan za ka yanka dabban kar ka dinga ainihin keka sauka tana jin zafi sai ya zama abu biyu kake yi a lokaci guda daya na farko kana azabtar da ita tana jin zafi na biyu kuma kana son daukar ranta wanda shi ma kuma zafi ne da shi kullu nafsin za'iqatul mauti saboda haka idan ka wasa wukan sai zama daukar ran kawai ake fuskanta ba magana ainihin wahalar da ita na biyu wannan bismillah da zaka yi ka ce bismillahir rahmanir rahim din nan malamai sun sun yi magana sun yi istinbadi suke cewa cewa bismillahir rahmanir rahim din nan akwai wani nau'i na dauke zafin daukar rai ga an ce bismillahir rahmanir rahim din saboda an halarto Allah subhanahu wataala a wurin an halarto rahama a wannan wurin an halarto arrahimiyya a wannan wurin da haka kowace dabba za a yi mata haka ana rage mata radadin zafi da cewa bismillahir rahmanir rahim din kenan ba wai bismillahir rahmanir rahim yana halatta maka dabbar bane kadai a'a yana tausayawa ita kanta dabba din saboda haka wayannan suna daga cikin abubuwan da ake bukata a wurin yanka sai Allah subhanahu wataala ta fakulu ma zikra smullahi alaihi to ku tudu abin da aka kira sunan Allah subhanahu wataala akan sa in kuntum bi ayatihi mu'minina in dai kun zama kun imani da ayoyin Allah subhanahu wataala anan sai Allah subhanahu wataala ya san watakila akwai masu jayayya sai ke cewa to malakum Allah ta kulu ma zikra smullahi alaihi wai shin ma me zai hana ku ku tudu abin da aka kira sunan Allah a kansa da haka ashe mutum ya ce wai an yanka an kira bismillahir rahmanir rahim an yanka ya ce haramun ne cin wannan yanka din saboda kaza alhalin sunan Allah subhanahu wataala aka kira to wannan shine Allah yake wa raddi ana yake cewa malakum Allah takulu mimma zikra smullahi alaihi me zai hana ku ci abinda ainihin ba za ku ci abinda ainihin aka kira sunan Allah akai ba abinda Allah subhanahu wataala ya haramta ci shine wa ma uhilla li ghairi llahi bi abinda aka kira sunan wani Allah da aka zo yanka shi da aka zo yanka dabban aka kira lata ko uzza ko manata aka yanka da sunan waye to wannan sune wanda Allah subhanahu wataala ya ce kar a ci wannan yanka din shine malakum Allah ta kullu ma zikra rasulullahi alaihi min az-zabaih daga ainin yanke yanke da ake yi wa qad fassala lakum Allah ya riga da ya daidaita muku bayanin ma harrama lakum abinda ya haramta muku fi ayati hurrimat alaikum mahitu Allah ya riga da ya haramta muku ya gaya muku kuma ga abin da ya haramta a ina ya faɗa a cikin ayan take cewa hurrimat alaikum mahitu wadda wala mulkin ziri wa ma wahilla li ghairi Allah bi wal munkhani الخامقة والموقوذة والمتردية والنديهة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام الله سبحانه وتعالى يقول يا قيام وإن أبوان سوني حرام نفرق yake cewa hurrimat alaikum mayatu Allah ya haramta muku mushe abinda ake cewa mushe shine duk abin da ya kasance ya mutu ba tare da ainihin ah, wani abu ya buge shi ba ba tare da an sa wuka an yanka ba ba wani abu ya faru da shi ba haka kawai aka ga yayi shure shure ya mutu wannan shine ake ce masa almaitu ma'ana mushe kai tsaye saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya haramta muku mushe to wannan mushen nan malamai sun yi magana da yawa akan sa misali dabba in ba ta da lafiya sai aka zo ainihin za a yanka ta sai malamai suka ce a in taya ta mutuwa za a yi wasu suka ce ainihin haramun ne wasu suka ce a wancan ba za a ci ba wasu suka ce a wannan hukunci yana kan almunka ne katu ne wal maquzatu wal mutaraddiyatu amma almahitu idan dabban ta zo mutuwa aka gabata da lafiya to in an sa wuka aka yanka ta to wannan dabban za a ci to sai aka ce to lalle za a ci amma kuma sai aka samu lokacin da aka zo kama ta za a yankan ba a ga motsinta ba lokacin da aka zo yankawan amma ittifaqan inda an ga motsinta tana bata lafiya tana tsaye tana tsaye aka zo a kama aka kwantar aka sa wuka aka yanka to wannan dabban koda lokacin da aka zo yanka tan da aka sa wukan bata shura ba koda bata yi komai ba inda tana tsaye da man ka kama ta aka zo za a yanka wannan dabban malamai suka ce za a ci amma sai aka same ta a kwance misali a yashe aka same ta a yashe aka same ta a yashe sai ya zama da cewa an ɗauka za a yanka to anan abu hanifa mazhabar abu hanifa ya suka ce to idan aka zo za a yanka in dai bata zub da jini ba nan ma ba za a ci ba wasu kuma ce a in ta zub da jini za a ci amma shi ma da sharuɗa idan aka zo aka same ta misali aka aka dirza wuka lokacin da aka zo dirza wukan nan idan ta idan ainihin a buɗe yake da aka dirza wuka sai ta kulle ido to wannan za a ci amma idan idon a buɗe a kulle yake da aka zo aka dirza wuka sai idon ya buɗu to nan ma ba za a ci ba idan kuma ya zama bakinta a kulle yake sai aka dirza wuka sai ta buɗe baki to nan ma ba za a ci ba amma in bakin a buɗe yake da aka dirza wuka sai ta kulle to nan ma za a ci idan kafan a naɗe yake sai aka dirza wuka sai ta miƙe kafa to wannan ainihin ba za a ci ba amma idan kafa a miƙe yake sai aka naɗe kafan to sai ta naɗe kafa da aka dirza wuka to wannan shi ma za a ci idan gashinta a tsatsaye yake saboda rashin lafiya aka dirza wuka sai ta kwantar da gashinta to wannan ainihin za a ci amma idan gashi a kwance yake da aka dirza wuka sai gashin ya miƙe to wannan ba za a ci ba wannan masabar abu hanifa suka faɗi haka suka ce me dalilinsu dalilinsu shine ma'ana bude baki ko bude ido iya daga cikin idan aka taba jijiya za ta iya budewa amma rufewa automatically in kaga mutum ya rufe ido ko ainihin a ta rufe baki ko ta ainihin nade kafa ko gashi ya kwanta to akwai wani effort nata da ta yi na rayuwar ta yi wannan abun amma wancan abun ba ba effort din rayuwa tare da shi da haka to wannan suka faɗi haka wajen abun da ya shafi ma'ana mushe kenan wanda ya zo mutuwa kenan so shine wannan hurimat alaikum mai tutu da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi waddamu haka na Allah ya ce to abun da ya fassara lakum dinnan akwai jini jini haramun ne ainihin a shashi ma'ana almasfuhu amma addamal masfuha kenan ma'ana jinin da yake kwarara banda jinin da yake baya kwarara wanne ne jinin da baya kwarara shine jinin da ya zama na cewa a ma'ana hanta da ainihin saifa jini ne amma a dunkule suke to wannan su halal ne amma in dai ba su duk wani jini Allah subhanahu wataala sai ya haramta ka dauki jini ka sha ko na menene saboda me saboda shi wannan jini da kake gani da lafiya da rashin lafiya duk a jikinsa yake saboda haka ayya da tasiri sosai a jikin ma'ana wanda ya sha shi to don haka a ainihin idan jini mutum ya zo ya dauka ya sha don haka idan dabbar tana da cuta wannan jini ba tukuna ana magana jinin dabba ne ba wai jinin ko dan adam ba saboda haka balle na dan adam kenan idan dabba tana da cuta mutum ya zo dauki wannan jinin ya sha to zai iya kamuwa da cutan da ke jikin ita wannan dabba din saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya haramta ma'ana shan jini kuma muna gani a yanzu abubuwan da suke faruwa ko likita in za a dauki jini a kara wani sai an yi iya gwaje-gwaje da bincike bincike masu yawa saboda kada cutan ta shafi wanda ake so a yi wa magani din to da haka Allah subhanahu wataala yake cewa tahurimat alaikum wa tuwaddamu wa lahmul khinziri haka na Allah subhanahu wataala sai ya haramta muku ma'ana cin jinin alhanzir a naman alhanzir alhanzir kuma ita ce shine alade na gida ko na daji duka wannan Allah subhanahu wataala ya ce ya haramta muku wa na alhanzir wa lamal khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bi da abinda aka zo aka yanka aka kira sunan wani Allah subhanahu wataala sai ya ce ta wal munkhaniqatu haka dabban da aka ainihin a makare ta fadi ta mutu wal mawqudatu da wacce ainihin aka buge ta ko da sanda ko da mota wal mutaraddiyatu da wanda gangaro daga ainihin saman dutse ko wani saman wani bene ko wani abu ta fa'i ta mutu wal wal mutaraddiyatu wan nadihatu da dabbar da ainihin ta zama na cewa an soke ta da kaho yar uwarta misali ta soke ta har ta mutu wa ma akala sabu da dabban da damun daji so kama suka suka rage wa ma akala sabu illa ma zakaitun sai dai wanda kuka riski rayuwarsa kuka ainihin yanka shi da aka to sai malamai suka ce ta wannan ita ce wanda in aka same ta an mata wani ciwo ko ta ji wani ciwon da ko an batta ba za ta rayu ba to kada ka sa wuka ka yanka kaman ka taya ta ainihin mutuwa ne a cikin wayannan wani irin ciwo ka zo ka samu walwanta a waje ko ka samu hanjinta a waje amma tana shure-shure da irin wannan ainihin wanda dai ba za ta rayu ba amma in ka samu ko karayan kafa ko ainihin wani dan jigata da sauransu za ta iya tashi to wannan in an yanka ma'ana za ta ci shine Allah subhanahu wataala ke cewa illa ma zakaitun sai dai abin da kuka riga da ainihin kuka yanka saboda haka to wannan Allah ya riga da ya fassala ya gaya mana ga wa'annan abubuwa su ne wanda Allah subhanahu wataala ya haramta mana bayan haka sai malamai suka ce ai Allah subhanahu wataala ya haramta wannan bangaren nama ne a wannan ayan akwai kuma hadisai da suka suka haramta bangaren abin da ya shafi ko sha ko abin da ya shafi abubuwa da ainihin daban-daban don haka to sai wannan malamai suka yi magana akan ma'ana alhamru giya Allah subhanahu wataala ya ce ya yi lazina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون abun bangaren abun sha Allah ya ce ya haramta giya da duk abun da ainihi yake kama da giya kullu muskirin haramun da haka to Allah subhanahu wataala ya haramta wannan sannan ya haramta abun da ya shafi kuma a malamai suka yi magana akan abun da ya shafi a halittun halittun ruwa halittun ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana magana kan cewa ya halatta mana ma'ana huwa al-baharu al-hillu maitatuhu ma'ana mushensa halal ne sai malamai suka ce to amma mushen baharun nan a nan ma an yi sabani malikiya muka ce duk abin da yake ruwa ne saboda haka halal ne mushensa a ci amma sauran mazahib gaba ɗaya sun tafi akan cewa ba haka bane abinda Allah subhanahu wataala yake magana shine kifi saboda haka kifi halal ne amma su a wurin su duk abin da ya shafi ba kifi ba irin abin da ya shafi a dorin ruwa saboda ainihin tana farauta tana fika tana cin kuma ainihin abincin gida suka ce ainihin haramun ne akwai irin na a kifayen da suke za a ganshi kaman maciji suka ce haramun ne akwai kifin da za a ganshi kaman sifan mutum fiskansa kaman ta mutum suka ce haramun ne duk irin wani abubuwan suka ce saboda mai saboda suna daga cikin almakzurat ma'ana abubuwan najasa abubuwan kyama da haka suka ce su a wurin su haramun ne sai dai kifi kawai malikiya mu muka tafi gaba ɗaya mu kuma akan cewa komi halal ne in dai na ruwa ne amma mamuwa banda attimsa ma'ana abin da ya shafi kada da haka shi ma ba halal bane kuma a ruwa ainihin yake rayuwa to saboda haka wannan duka Allah ya riga da fassara kuma harrama alaikum illa madurutumu ilaihi sai dai abin da kuka riga da kuka bukaci zuwa gare shi kamar menene kamar ainihin mushe din idan misali laruri ya kama mutum a zai yi ainihin daukan mushe ya ci duk abin da aka haramta nan ainihin laruri ta kama mutum zai yi amfani da shi saboda haka to shine Allah subhanahu wataala yake cewa wa qad fassara lakum ma harrama alaikum Allah ya riga da ya rarrabe muku abinda ya riga da ainihin a haramta muku tun a baya kun riga da kun sani illa matsurutum ilaihim sai dai abinda kuka bukatu zuwa gare shi fa huwa aidan halalu lakum shi ma halal ne alma'ana abinda ake nufi la mani alakum ba hana ku min akli ma zukira sun abinda aka ambatan nan ba wa qad bayyana lakum al muharrama Allah ya riga da ya bayyana maka al muharrama akluhu wanda tun sa haramun ne wa hadha laysa minhu wannan kuma baya daga cikin duk abinda kira sunan Allah aka yanka ma'ana baya daga cikin wancan wa inna kathiran la yadilluna kasani mutane da mutane da yawa suna batar da mutane bi hawaihim da surransu bi mata hawa abin da rai take so ma'ana min tahlilil maita wa ghairiha da yawa ainihin suna haramtawa mutane abin da ainihin yake halal ko kuma su halatta musu abin da yake haram Allah subhanahu wataala kuma ya faɗi a wata aya wala taqulu lima tasifu alsanatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah al-kadhib kada ainihin har- duk abin da ranku ya raya muku cewa wannan abin halal ne ka ce halal ne wanda abin kuma haramun ne ka ce haramun ne ba haka ake yi ba idan ranka ya kyami abu ya kyamaci abun ko zuciyarka ta ki abun to kai in kaga dama kar ka ci amma kar ka fito ka ce wa mutane me yasa kuke cin abu kaza ma dama dai wannan abun a musulunci halal ne kar ka hana su ainihin ci wannan duk masu aikata haka Allah ya ce suna yin sa ne bi ahawaihim da son rai wannan son ran nan yana daga cikin abin da ya zama da babban virus a jikin ainihin dan adam son rai shi yasa wani malami ibnu durani ke cewa afatul aqlil hawa faman ala ala hawa wa aqluhu faqad naja Mu- laifin ainihin hankali shine son rai zaka ga mutum mai cikakken hankali amma in son rai ya zo ya shiga sai ga cewa ya gurbata wannan hankalin nasa sai ga ainihin kaman virus ne ya shige shi kenan hankalin ba zai amfane shi ba za ka ga mutum mai ainihin tsananin karatu mai yawa amma idan akwai ainihin son rai a jiki sai wannan son ran ya zama kaman virus ne sai zama na ba zai amfani da abin da ainihin ya sani din ba saboda me saboda ma'ana afatul aqli al hawa son rai shine abin da yake ainihin bata rai shi yasa ainihin imamul busiri yake faɗi a wasu baitukan sai na cewa wan nafsu kadifli in tahmilhu shabba ala hubbi radai wa in tafdinhu yanfadimi yanfadimi فاصرف هواها وهاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي ورأي هواها في الأعمال سائمة وإن هي استهلت المرأة فلا تسمي كما حذرت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع وربما مكمسة شر من التهم واستبرق الدمع من عين قد امتلأت من المهارم والزم حمة الندم ينا مغنى كان سورة يكي سوا والنفس كالطفل إترى يدها جاريري يارو هكا عينهن تكي إذا عينهن a jariri ya zama na cewa an bashi yana shan mama ba a yaye shi ba to haka zai girma yana son ainihin shan maman saboda haka ranka tana son abu ba ta so a lokacin za ka yanke ma'ana ka yanke mata abin da ainihin take so shine ainihin mutum zai yanke ala ma'ana wasu ainihin audad na ainihin son rai ya rabu da ainihin jikinsa sai ke cewa fasrif hawa ha ka juyar da son rai wa azar an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi aw yasmi duk abinda son ranka ya jibinta maka to yana kisa ko kuma ainihin ya aibanta mutum ya zama misali ba cikakken mutum ba inda yana biyo son rai sai malamai suka ce to shi son rai iya da aksam salatu aksamin ma'ana kashi guda uku son rai abu ne wanda yake sarrafa dan adam idan ainihin akwai wanda dole dan adam sai ya bi shi akwai wanda kuma halal ne dan adam ya bi shi akwai wanda kuma haramun ne dan adam ya bi shi wanne ne wanda dole dan adam ya bi shi aka ce ai daman shine ke sarrafa dan adam gaba daya idan kaga abinci kana so ka ci dan ka rayu ranka ne sai ta so abincin sannan ka ci idan saduwa da iyali ne nikahi ne sai ranka ta so sannan ka yi wannan saduwan idan aka ɗauke wannan alhawa ɗin na wannan abubuwan ta duniyan kanta za ta zama babu ita to wannan shine son rai wanda yake na wajibi kenan a gurin kowa akwai son rai kuma na mubahi haka ranka ranka ta ji tana sha'awan wani abu ka je ka sayo shi na halal ka ci wannan son rai ranka take so amma shi ma shi halal ne wannan ba haramun bane amma ranka ta so aikata haramun shine kadai Allah subhanahu wataala ya hana kuma shine ke aibanta mutum ma'ana idan yana aikata shi to da haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa inna kaseeran la yadilluna bi ahwaihim lalle wasu mutane da yawa suna ainihin batar da mutane da son ransu inna rabbaka huwa a'lamu bil mutadin Allah subhanahu wataala shine masani bil mutadin da ba shi shigi al mutajawizina al halala ila al harami masu ketare halal su tafi zuwa ga ainihin aikata haram na'am وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون نعم وذروا ظاهر الاسم وباطنا ان الذين يكسبون الاسم سيكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون الله سبحانه وتعالى يقول وذروا كبر ظاهر الاسم وباطنا ma'ana duk zunubin da yake a bayyane ko zunubin da yake ainihin a boye alaniyatahu wa sirrahu wal ismu qila az-zina wa qila kullu ma'asiya saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk abin da ya shafi a ainihin zunubi ku rabu da ainihin bayyanannensa da ɓoyayyensa wasu ka ce a saboda larabawa a zamaninsu manyan mutane daga cikin suna aikata zina amma a ɓoye suke yi wasu kuma ainihin suna aikata zinan wanda suke a shirare a cikinsu suna yi a bayyane to sai suka ce suka fassara ayan da haka ma'ana ku bar aikata zina a bayyane na ashirarai ku bar aikata zina kuma a ainihin boye na manyan mutane wasu kuma suka ce a kullul ma'asiya dukkan sabo ake nufi wa zaru zahiral ismi duk zunubin da ake yin sa a bayyane kamar ainihin sata sai jikinka yayi kamar ainihin zina sai gabanka na zahiri sun aikata kamar ainihin abubuwa da yawa dai gabanka na zahiri da zai aikata shine zahiral ismi wa badina hufa wanne ne ainihin badinal ismi shine ma'ana abinda zuciyarka ta ainihin kunshe saboda haka wannan shi ake ce masa badinahu kenan wannan yana da yawa irin wannan abin da ya shafi badinahu kenan shi menene shi shine kamar abin da ya shafi irin su girman kai irin su hasada irin su hikdu da makamantansu wannan shine abin da ake kiransa za badina huke badina ismi kenan su wayannan kuma su suka fi kowanne girma saboda ainihin shi girman kai Allah subhanahu wataala baya yafi akan abin da ya shafi girman kai kamar yadda manzo Allah ke faɗi al-kibriya uridai manzo Allah ke cewa Allah na cewa hadisul qudsi al-kibriya uridai faman nazatuhu min faman nazahu minni alqaituhu fin nari aw kama qala alayhi salatu wassalam cewa ainihin al-kibriya uridai Allah ya ce mayafina ne girma saboda haka duk wanda ya nemi ya ja da ni a wannan mayafin zan jefa shi a cikin wuta in ji Allah subhanahu wataala yana faɗi walillahi wa kibriya fi samawati wal ardi girma a sama da ƙasa na Allah ne in ji Allah subhanahu wataala sannan girman kai shine abin da aka fara saba wa Allah subhanahu wataala da shi ma'ana anan doron a sama a saman duniya gaba daya sannan kuma shine aka fara bauta saba wa Allah da shi anan doron kasa abinda shedan kenan ya aikata da haka ma'ana girman kai wani abu ne wanda yake ma'ana rusa ayyuka yana kuma mai da mutum ma'ana mutumin banza duk abin da ya aikata na ainihin girma shi yasa shehu radiyallahu ta'ala yake faɗi a wasu baitukansa bayan ya ce kai ilimi ka san Allah ya ce kai ilimi na ainihin a sanin ibadarka sai ke cewa salisu ha irfanu halin nafsi min gadriha wa kaidiha wa dasti yake cewa na uku shine ka san ilimin ya za ka yi ka magance cutan ainihin zuciya min gadriha yaudaranta wa kaidiha da makircinta wa dasti da kuma ainihin dasisan ita rai kamar yadda ainihin albusu ya faɗi wancan baitika wa shadda sa'isa min ju'in wa min shaba'in din nan kenan ma'ana dasisan ita rai suna da dasisa mai abin da ake cewa dasisa shine makirci wakshar da sa'isa min ju'in wa min shaba'in shi sai yayi misali da yunwa da koshi amma abin da yake nufi da yunwa da koshi ma'ana yunwa shine karancin ibada koshi kuma shine yawan ibada abin da yake nufi kenan wakshar da sa'isa min ju'in wa min shaba'in ma'ana duk suna da hatsari da karancin ibada yana da hatsari da yawan ibada ma yana da hatsari min ju'in wa min shaba'in fa rubba makmasatin sai yace amma fa ya yawaita ainihin yunwan tafi ainihin cutarwa minat tukami akan ainihin cika ciki din ma'ana ya yawaita karancin ibadan yafi cutarwa akan yawan ibada din menene da sisan yawan ibada karancin ibada dai kowa ya san da sisan karancin ibada karancin ibada zai zama mutum ainihin imanin sa yayi kadan saboda al-imanu yazidu bi ziyatil amali imani yana karuwa da karuwan aiki duk mutumin da aikin sa ba yawa imanin sa ba zai yawa ba sannan kuma ran tashin alkiyama zai ga aikin sa ainihin kadan sai ya ciji ainihin hakoransa amma yawan ibada shine ake bukata to amma shi kuma menene illan yawan ibada illan yawan ibada shine ma'ana idan mutum yana nafila raka'a 100 cikin dare idan yayi wasa idan gari ya waye yana ganin mutane kaman ba sa yin nafila sai dinga ganin kamar kai a ba mutane suna ta bacci ni sai na lafiya raka kaza sai na yi kaza idan sadaka yake yawan yi in ya ga wasu ba sa yi sai ya dinga ji a ransa kaman ya fi su idan ainihin duk abin da yake na kyakkyawan aiki mai yawa in ya gana wasu sai ya dinga renawa wani to wannan shine da sisan ita rai kenan ita yawan ibada kenan saboda haka idan mutum zai yawan ibada bata hana shi wannan abun ba to wato gara ma wanda bai yi ibadan ba akan shi ainihin da ya ibadan saboda aikinsa gaba ɗaya sai ya rushe kaga jikinsa ya wahala dukiyarsa ya rasa ta in sadaka yayi amma ko bai samu ladan shi wannan abun ba to shi da sisan wannan shine shi yake cewa ka san irin wannan salisu wa irfanu halin nafsi min gadriha wa kaidiha wa dasi lin nafsi aibun lil fuadi aibu lil ruhi aibun laysa fihi raibu shi yake cewa lin nafsi aibun nafsu tana da laifinta mace ce nafsu inna nafsu la'amaratun bisu'i dan mutane da sun kasu kashi kashi akwai wanda zuciyarsa tana matsayin nafsu ne bata je ainihin fu'ad bata je fu'adu ba ko kuma ainihin bata je ta ainihin ruhu ba saboda tana ainihin nafsu to nafsu tana da aibinta ka tsaya ka san menene aibin nafsu lil fu'adi ka san menene laifi na fu'adu lil ruhi aibun ka san menene laifin ruhu shi ma'ana ruhu shine wanda ya tsarkake zuciyarsa ta yi haske ya zama cewa ta san cewa Allah subhanahu wataala duk abin da ya bukata ko nafsu ba ta so ma'ana za a aikata kullum muna misalin wannan abun idan kana so ka bambanta menene tsakanin nafsu da ruhu da suke jikinka suna kuma rayuwa a jikinka bangare ainihin guda ɗaya ne duk lokacin da ka zo aikata alkhairi za ka samu kanka a bangare ɗaya- cikin ɗayan biyu sai ka ji ɗaya bangare na ce maka kai alkin alkhairin nan in kudi ne zaka rabu da su amma ɗayan suna cewa kai ai zaka samu lada to wannan ita ake ce mata ruhu ɗaya kuma ya dinga ce maka amma kudin nan fa karka bayar duka amma ba kudin nan fa kaɗan yi kaza kaza to wannan ita ai kiranta ainihin nafsu kenan to kowanne ɗan adam yana rayuwa tsakanin nafsu da ruhu da haka kullum kokuwa ake tsakanin ita wannan nafsun da ruhu idan wani abu za ka yi na aikin ibada jikinka ainihin baya so nafsu tana hana ka ruhu kuma ta ka tashi kai koda jikinka ba- baya so saboda mai saboda ita nafs- naf- ruhu min zalikal mala'il aliyil amjadi an samo ta ne daga zalikal mala'il aliyil amjadi daga jama'a ta sama su ne mala'iku ba san hutu ba ba san komi ba shi yasa duk lokacin da ainihin mutum ya mutu fahihin zaka li ardihi bi tasaffulin wa yahinnu zali samaihi bi tasaqqudi idan aka mutum ya ya mutu jiki sai yayi kasa daman da kasa aka halitce shi ita kuma ruhi sai Allah subhanahu wataala ta sai daga ta yi sama ta haura sama saboda haka sai zaman ta je gurin ainihin inda aka dauko ta ita ruhu daman da gurin Allah subhanahu wataala take wai sallaka an ruhu qul ruhu min amri rabbi to saboda kowanne adam akwai nafsu a jikinsa akwai ruhu a jikinsa to abinda ake so kullum ka yi ƙoƙari ka horar da ruhunka nan ta danne ita wannan nafsun naka nan idan nafsunka ta riga ta ƙoshi ta fi ƙarfin ruhunka to sai zama da kullum abin da nafsu take so ita za ka dinga bi inda nafsu la'amaratun bi su'i idan kuma ruhu ta yi ƙarfi ta kada wannan nafsun sai ya zama da cewa baka damu da jin daɗin jikinka ba baka damu da abun nan kaza ba za ka dinga aikatawa don tana tuna makomarta ainihin lahira to wannan shine shi yake cewa lin nafsi aibun lil fuadi aibu lil ruhi aibun laysa fihi raibu ba ka kwanto a cikin wannan sai zaki cewa fal adabal adaba ya da saliki fa innahu al babu li kulli saliki ya kai wannan wanda ka san Allah ya kai wannan kai wanda kai suluki a hanyar Allah abinda nake so ka yi da na hudun nan bayan ka ainihin ah, ka san halin nafsi to fal adab al adaba sai kai ladabi kai ladabi kar kai girman kai fa innahu al babu li kulli saliki ladabi shine kofa ga dukkan wani wanda ya hada ya hanyar Allah subhanahu wataala in kaga mutun ya samu karatu yayi ladabi a wurin malamansa kaga mutun ya samu dukiya yayi ladabi a wurin iyayen gidansa kaga mutun ya samu sarauta yayi ladabi a wurin sarakuna duk abin da kaga mutun ya samu a duniya to sai yayi ladabi shine fa innahu al babu shine kofa li kulli saliki ga dukkan wani wanda ya hada ga Allah subhanahu wataala a ai mun samu misalai da yawa abin da ya shafi harkokin siyasa ko akwai wasu wanda aka ce wai an ci abawa ne matsayi sai wasu suka ce kai bai fai ko sakandare ba aka ce ya iya rubuta kaza aka faɗi sunan jam'iyyar ko eh aka ce ya iya aiki to a bashi saboda mai saboda mai gidan ya yarda da shi ne kuma mai sa da shi ladabi ya masa da haka duk abin da kake so in kai ladabi zaka same shi saboda haka fal adabal adaba ya za saliki to haka hanyar Allah ba in kaga mutum ya samu matsayi a hanyar Allah to yayi ladabi ne fal adabal adaba za za saliki fa innahu al babu li kulli saliki shehu yana ga mana gwalagwalin magana saboda ya dauke mana girman kai sai ke cewa waltau khashian akata wadu'i falasta bil wadi bit takadu'i ka zama mai tsoron Allah mai kaskantar da kai kaskantar da kanka nan ba zai mai da kai ainihin a ainihin abun kaskanta ba a sai dai ma ya kara maka girma kamar yadda hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce yazo yake cewa ala rasi ibn adam salsalatani ma'ana akan kan kowanne dan adam akwai ainihin sarka guda biyu ɗaya sarkan mala'ikun sama suna rike da shi ɗaya sarkan mala'ikun ƙasa ma'ana suna rike da shi don haka idan mutum ya yi girman kai sai mala'ikun ƙasa su jawo su kaskantar da shi idan mutum ya yi kuma ainihin a kaskantar da kai mala'ikun sama sai su ɗaga shi ma'ana su mai da shi babbar mutum saboda haka ashe baka zama za ka kaskanta don kana yin tawazu ba inji shehu radiyallahu ta'ala anhu shi yake cewa fal ilmu wal gina wa kismun qad atat wa harakatul kasdi fihin rasat والزهر والفقر وجلب قد اتت وحركات الرفع فيهن رصد شو ya kawo mana misalai guda biyu yake cewa ai idan aka zo rubutu yace fal ilmu kaga ilimi wal ghina kaga dukiya wa khisbun kaga yalwa na kayan amfanin gona yace wa harakatul kafd fihin rasad dukkan su an fara su da wasalin kasa ne saboda sun kaskanta da kansu aka ce ilmu aka yi wasalin an bakin ta kasa ghina aka yi wasalin gainon din a kasa kisbun aka yi wasalin kawun din a ƙasa saboda manyan abubuwa ne sai an kaskanta da kai ake samun su na biyu sai shawai yake ce mana wal jahalu wa faqrun wa jadbun kad atal wa hakatu rabi fihin rasat yace jahilci jahalu kenan wasu- da wasalin sama aka fara shi jadbu fari da wasalin sama aka ainihin fara shi wa jahalu wa jadbu wa faqrun haka faqrun talauci da wasalin sama aka fara shi da haka shehu yake nuna mana kenan duk mai girman kai iya haɗu da wayannan abubuwa guda uku duk mai kaskantar da kai yana haɗu da wayancan abubuwa ainihin guda uku shi yasa muka ce shehu ba abun wasa bane littafin nan farul adab da muke karanta bai tukuna shi littafin sa na farko iya dan shekara 21 ya rubuta shi saboda haka shehu wannan littafin suke cewa walza wal yake fadin wannan maganan kenan saboda haka yake kira mu akan cewa a yi ainihin wannan sai ka fashi kawo misali ke cewa la yaskunu sailu alal azbali wala alal ajjari fit hamali yace bari ma ka ji wani misali ai ruwa baya gudu a baya zama akan dutse sannan kuma baya zama akan bishiya in dai ka tsora ruwa a sama to kasa zai yiwo saboda me saboda sama girman kai ne ma'ana shi kasa zai yiwo da haka idan kana son ka sha ruwa kar ka je saman inda aka kwarara ka zo ƙasa kenan sai ka tara da haka ka ainihin ka yi abin da ya shafi ainihin kaskantar da kai sai ke cewa la takabbar ya akila ta suda wa la tura'i bal il- bal ilaha kak suda yake cewa ya kai dan uwana kar kai girman kai la takabbar ya aki la ta hasuda kar kai hasada wa la tura'i kar kai riya bal bari ila haksida kai nufi ubangijinka Allah subhanahu wa ta'ala wal kibru imma bi ulumin auna sau au masatin auna shaba yake cewa wal- a, yake- yake cewa shi ilimi girman kai ana yin sa imma bi ulumin ko da ilimi wani ya tara ilimi sai ga ya fara girman kai wani kuma dangi dangin sai duba sai ya fara girman kai wani dukiya zai duba ya tara sai ya fara girman kai sai shi yake cewa to masiyatun turusu zillan khairu wa da'atun turusu kibran sharru shi ya kawo wani misali mai girma wanda ba kowa zai gane shi ba yake cewa masiyatun sabo da zai aifar maka da kaskantar da kai yafi alkhairi akan aikin alkhairin da zaka yi aifar maka da girman kai mutum ya je ya kwana yana zina ya kwana gari ya waye ya ji ransa ya ɓaci da wannan zinan da ya yi ya ce kai Allah ya hana wannan abun na je na yi Allah subhanahu wataala wannan abun da na yi nan na- na- na tuba Allah ba zan sake ba wannan zinan da na yi saboda haka wannan shi kuma ya kwana iya na filfili da gari ya waye sai fara girman kai yana ganin yayi na filfili yayi kaza to wancan zai fi samun lada a wurinsa akan wannan shine ma sai turzillan kairu wadatun turusu kibran sharru to duka wannan shau ya mana magana akan girman kai wannan littattafai kullum muna faɗa a neme su littattafai ne wanda suke tahazibin ma'ana zukatan muridai da haka a daina kaurace irin wannan littattafai to wannan sune ainihin irin wannan cutuka sune abin da ake kiran su ma'ana baɗinahu kenan baɗinin sa wa zaru zahiral ismi wa baɗinahu ku ainihin kauracewa zunubi wanda yake na zahiri da zunubi kuma wanda yake ainihin na baɗini shine irin wannan abin da ya shafi irin su ma'ana girman kai irin su ainihin alhikdu ma'ana hasada irin su haƙo a rai irin su hasada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa riya ta kullu hasanat kama ta kullu naru alhadab riya tana cin ainihin a kyawun abubuwa yadda ka san wuta take cin kirare da haka mutun ya guji ma'ana riya kenan a ko hasada kai da ainihin abin da ya shafi hasada duka suna daga cikin cutukan zuciya wal uzbu ko kuma jiji da kai Allah subhanahu wataala ya ce ya tsani mutum mai jiji da kai Allah da shi halittu a mutama ya ce ya tsani mutum mai jiji da kai me ake nufi jiji da kai mutum ya dinga jin kawai shi kadai ya fi wane wane bai kai ni ba magana ma ga baya so yi da wani inda ya gan shi makaskanci ne amma da ya ga wani wanda yake ya fi shi sai ga raspon atake to wannan shi na ke kiransa ma'ana al'uzmu ma'ana jiji da kai wannan in ba wanda ya zo a ainihin wurin manyan bayan Allah ba kamar da shehu din ya faɗi a wasu baitukan nasa ba za ka falakta taklusu min al'afati illa bi shaykin arifin tuwati shehu sai baka isa ka kukuta daga irin waɗannan laifukan ba sai ka zo ka mika kanka a gaban shehi masanin Allah subhanahu wataala shine zai kankare maka irin waɗannan cutuka din nan illa bi shaykin arifin tuwati saboda haka to waɗannan cutuka suna da yawa kuma sun fi girma akan na zahiri din saboda ita zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga da yayi magana akai yana cewa alawa inna fil jasadi mudga idza salahat salaha jasadu kulluhu wa idza fasala fasala jasadu kulluhu ala wa hiya alqalbu yake cewa akwai ta tsoka a jikin dan adam idan ta gyaru to dukkan dan adam ainihin ya gyaru idan ta baci dan adam ainihin ya baci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala wa hiya alqalbu ita ce ainihin zuciya da haka ashe ita wannan zuciya din ka tsaya ka nemi me cuttukanta ka gyara wannan shine babba a wurin kowa domin zai zama na cewa idan zuciya tana da matsala kana sallah kana azumi kana zakka amma duk ba su da amfani a wurinka saboda kana tashi daga sallah zaka je kai hasada zaka je kai riya zaka je kai girman kai saboda haka sai ga abubuwan naka sun ainihin tafi babu komai zaka yi sadaka kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗi idan ka tashi sadakan ainihin sai ta watse saboda saboda haka sai zama kamar dutse ne aka zuba ya rairayi a kai aka kawo ruwa ainihin ya doki wannan dutsen Allah ya ce fatar raka husalda sai ya bar dutsen ainihin fako babu komi a kansa haka duk wanda yake ibada yana riya ibadar a wanke take babu ita gaba ɗayanta to ashe me ya kamata mu mai da hankali akai shine mu koma wajen gyaran zukata a nan ne ainihin za mu samu mu tsira da ayyukan da muke yi na wayannan a na zahiri din nan ma'ana ita zuciya kamar ainihin CPU take kamar yadda yake a wajen kwamfuta saboda haka kwamfuta idan CPU ya tabu to gaba ɗaya ta yi corrupting ita ma ba za ta yi amfani ba amma idan wani abu ya tabu a jikinta wanda suke na zahirinta za a iya canjawa in mouse ɗinka ya tabu za ka sayo ka zo ainihin ka jona idan ainihin monitor ka ya tabu akwai abin da za ka zo ka ainihin ka jona amma fa da muddin ainihin a ainihin wannan ta yi corrupting to sai dai a canza ta ko a ce a yi flashing ko kuma a canza ta to shine abin da ya shafi ainihin zuciya to zuciyar dan adam in ta ɓaci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gaba ɗaya mutum ainihin ya ɓaci to da haka irin wannan cutuka kuma yanzu ba mai da hankali a kansu ba amma kuma su ne manya-manyan ainihin cutuka da ake so dan adam ma'ana ya rabu da su saboda haka wa zaru zahiran ismi wa baɗina Allah ya ce ku rabu da ma'ana cutuka wanda suke kuma zunubin da yake a bayyane wa baɗinahu da kuma wanda yake ainihin a ɓoye innal ladhina yaksibuna al-isma Allah subhanahu wataala yace lalle wayannan da suke tsororantan zunubi sai zauna za a saka musu fil akhirati lahira bima kanu yaktarifuna da abinda ainihin suke tsororanta ma'ana yaktasibuna suke aikatawa da haka ma'ana wayannan Allah subhanahu wataala yace saka musu da mummuna abinda suka aikata na'am
ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون
na'am ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون sai Allah subhanahu wataala sake komawa akan maganan yankan ne yake cewa wala takulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi kar ku ci abinda ba a kira sunan Allah ba aka yanka shi bi amma ta shine aka yanka shi auzu biha ko aka yanka shi ala ismi ghairihi a bisa sunan wani Allah wa illa in ba haka ba fa ma zabaha wal muslimu duk abinda musulmi ya yanka shi wa lam yusammi fihi bai kira sunan Allah a ciki ba amdan aw nisyanan ma'ana da gangan ko mantuwayi fa huwa halalun shi halal ne amma qalahu ibnu abbas wa alaihi shafi ibnu abbas ya faɗi haka imamu shafi yana kan wannan amma mu a malikiya in da gangan ne ba za a ci ba amma in ko ba da gangan bane shine ma'ana za a ci saboda hadisin al-muslim ya fi ismu hudin nan kenan saboda haka imamu shafi yace ko da gangan ne idan musulmi ne ya yanka to saboda haka an san abin da ke zuciyarsa Allah subhanahu wataala ne da haka ainihin za a ci to ina ga wanda yace ba zai ci yankan ma'ana wane ba ba zai ci yankan wane ba alhalin yana faɗin la ilaha illallah alhalin yana sallah saboda haka wannan jahilci ne saboda haka Allah subhanahu wataala ke cewa kada ku ci abin da ba a kira shi da sunan Allah ba wa innahu la fisqun lalle cin wannan abun fiskun ma'ana kharijun a kurujun amma ya hillu fita ne daga abun da yake halatta shine fasiktin wa inna shayadina saboda lalle shaydanu la yuhuna suna waswasi ila awliyaihim zuwa ga ainihin mazibintan su ne kafirai li jalilukum don ainihin su muku su yi musu da ku fi tahalilil maita a wajen halatta ma'ana mushe da haka yake dinga jin suna kawo su hujjoji wanda in mutum bai hankalta ba sai ya ji ma'ana kamar suna da gaskiya to wannan shine shedan yake musu irin wahayin wannan hujja din misali a ce kamar yadda aka faɗi a bayan nan abinda Allah ya yanka ai yafi abinda misali wani ku ya yanka haka magana ce in mutum ba zai haka bibiye ta ba sai a ji maganar kamar tana da ƙarfi to wannan duk wahayi ne shedani saboda haka wayannan shayadin la yahuna la awliyaihim li jadilukum dan su ainihin musu da ku fi tahalilil maita a wajen halatta ma'ana mushe wa in adatum huhum in kuka bi su wa'annan ma'ana a kafirin nan innakum la mushrikuna lalle za ku zama ma'ana mushrikai idan kuka bi su a cikin abin da suke fadin kuma kun zama ɗaya tare da su kenan
أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
نعم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون Allah subhanahu wataala ya ce awa man kana mayitan shin wanda ya zama ainihin mace ce wannan ayan ta sauka akan Abu Jahal ne shin wanda ya zama ainihin yana mace aw man kana mayitan fa ahyaynahu muka ainihin raya shi bil huda da shari'a wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi muka sanya masa haske yana tafiya a cikin mutane ya tabassaru bihi alhaqqa yana ganin gaskiya da shi min gairihi ainihin sabanin wani sahuwal imanu shine imani ma'ana mumini zai zama kawan masaluhu kaman wanda misalinsa fi zulumati yana cikin duk na kafirci laysa bi kharijin minha kuma ba zai fita a cikin wannan ba huwal kafiru shine kafiri ma'ana jawabin shine la haka ba zai yiwu ba ma'ana duk wanda ya zama mumini musulmi iya tafiya ma'ana akan wata hanya na imani a cikin hasken imani zai zama dai da wanda yake ainihin kafiri ma'ana wanda shi kuma yana tafiya a cikin duhu Allah subhanahu wataala ya ce ba zai yi ba laysa bi kharijin minha kuma wannan ayan take da su ka Abu Jahali ta yi ishara da mun yana daga cikin mu'jiza akan cewa Abu Jahali baya daga cikin wanda za su musulunta shine ma'ana laysa bi kharijin min hadin nan kazalika ay kama zuyina lil mu'minina al imanu kamar yadda aka kawata wa mu'minai imani suke jin dadin imani to haka nan zuyina aka kawata wa lil kafirin da kafirai ma kanu ya amalla abinda suke aikatawa min al kufri na kafirci wal ma'asi da ainihin sabo yadda kake jin dadin kai nafila yadda kake jin dadin kai sallolin farilla yadda kake jin dadin kai azumi har ainihin ka kai shi kana jin wahala amma kana ainihin farin ciki da shi har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa lisaimi farhatani faratun inda iftarihi wa faratun inda liqa'i rabbih da mai azumi iya da farin ciki guda biyu farin ciki ɗaya lokacin da yake buɗe baki farin ciki ɗaya kuma lokacin da zai gamu da Allah saboda kake farin ciki da duk abin da ya shafi ibadunka to shi kuma kafiri shi ma a kafircinsa haka yake jin daɗin wannan kafircin da yake aikatawa kazalika zuyina likafirin ma kanu ya'maluna kuma suna ganin sa ado ne sai ainihin sun samu ainihin imanin sannan su gane cewa ba ado bane irin ainihin wasu daga cikin sahabbai da bayan sun musulunta suka dinga ganin ainihin abin da suke aikatawa a da ma'ana abun har amma dariya yake ba su mutum ya haifi ɗansa yassa ya kama ya zai ya binne da kansa da ranta bata mutu ba yana ji yana gani sannan an haifa masa ɗaya ya dinga ɓuya ya dinga kaza suna jin daɗin kamar wannan abin rayuwa ce mai kyau saboda haka sai lokacin da suka yi musulunta suke gane cewa wancan abin da suke cikinsa ba abu ne ainihin mai kyau ba saboda haka zalika zunar kafir na ma kanu ya amaluna da haka ainihin muka kawata wa kafirai abin da ma'ana suke aikatawa alhamdulillah za mu tsaya nan idan ma tambaya sai mu amsa akwai tambaya shiga dai? bismillah
Thank you.
raqatul fajr eh a tun da aka ce mata raqatul fajr kan cewa sai alfijir ya keto inda kafin alfijir ya keto ne za a ce raqatu ma qabla alfajr kenan yawa dan haka sai alfijir ya keto ake raqatul fajr inda ya kafin alfijir ya keto ne nafila ce kawai mutun yayi saboda haka ita ma da ladanta wannan tambayar da kake magana kuma ina tambaya ne akan meye hukuncin wacce al'adan ta ya dauke ta tashi da azumi sai ta ga kassa kassa alqassatul bayda eh kassa ne take wada kassa kassa shine abin da mata suke gani bayan daukewan jinin al'ada wannan ruwa mai kaman siminti siminti haka shine kiransa kassa alamatul duhur da ma ana cewa alqassa aw aljufuf ko kassa ko kuma bushewa saboda haka to wannan kassa din nan ita ai ba zini bane ko in dai kassa ta gani za ta ci gaba da ainihin azuminta dama ita kassa in dai jini ya dauke ga kassa yana zuba to alaman an samu tsarki hukuncin yana kan jini ne kadai ba akan wani abu daban ba da haka kassa dan tana zuba za ta ci gaba da azuminta sai dai in jini ya biyo baya in har ya yi lafiya bai biya ba to zai biya su in kuma ya samu shekara ɗaya biyu ai ya kamata a ce daman ya ciyar kawai don kar abin ya yi nisa in mutum misali aka shekara ɗaya bayan lafiya to ai bai san ko zai warke ko ba zai warke ba don haka ciyarwa ya kamata ya yi to tunda bai ciyar ba har ya bari har ya shekara ɗaya biyu uku ana bin sa azumi kuma ya warke to da haka hukuncinsa na yin azumi ne in har zai iya wannan wanda ake bin sa na? ubayi da abin ciyarwa ne sai kuma ya warke ina ya warke to yanzu ya koma zai kuka biya daman shi ai ciyarwa yana maimakon wanda ba zai iya ba ne to ba zai iya ba zai iya ba samun ciyarwa kuma har iyawan ta zo ta to da haka dole iyawan shi ne yanzu yake kansa kamar shi lazumi na safe a yana iya zama kaza'i ainihin bayan a rana ta gota sannan lazumin yamma kuma idan asafizir ya keto amma muktarinsa shine kafin rana ta fito shi na safe kenan shi kuma wancan muktarinsa da an yi sallar la'asar a zai ta gaba kawai fasarar mafarki ba a cika yin sa haka kai tsaye haka kawai ba yauwa mun fi musamman a tambaya abin da ya shafi ibada a cikin al'umma to Allah ya taimake mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya biya mana dukkan bukata Allah ya sa mu cika da imani Fatiha da salatul fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين An saurari karatun Alƙur'ani mai girma daga masallacin Isiyaku Gwamna tare da Sheikh Modobo Isa Shango da alaran masa wanda Dr. Jamil Isiyaku Gwamna ya ɗauki nauyin kawo muku.